الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا مشي قبل كراتو أشكل التافن مختصر الأخضري wato wanda aka fi sani da akhdari ko kuma ya fi shahara da muhtasarul allamatil akhdari almaliki rahimahullah a wannan rana ta asabar 23 ga watan rabi'u nisani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1446 wanda ya muwafaka da 26 ga watan goma shekara ta 2024 to za mu tashi a sabon maudu'i ko mun gama bayani akan abin da ya shafi alwala to sai abin da ake kira ta kamila shine ne wasu abubuwa da suke da alaƙa da wato alwalaɗi to su ne za a yi bayani ya ce faslun ma yumna'u minhu ghairul mutawaddi faslun ma yumna'u minhu ghairul mutawaddi wannan fasli zai bayanin abubuwan da aka hana ga wanda baya da alwala ya yi tunda a can an yi bayanin alwala kuma an yi bayanin me ake yi da alwalat to akwai abubuwa da in ba ka da alwala karka kusance su to su ne za a yi bayani ana to kaga gairul mutawaddi ana nufin al-muhdith wanda yake da hadasi kenan to akwai abubuwa madadin a ce ma yumna'u minhu hmm? lil muhdis abinda aka hana mai hadasi yayi to sai ce maka gairul mutawaddi saboda dama ka san wanda yake mai alwala ka san sunansa to wanda bai da alwala kuma dama ka riga ka san shi shine al muhdis to kashi biyu ne akwai abubuwan da an samu ijima'i kan cewa wanda bai da alwala ba zai yi su ba akwai ijima'i akan haka ko mu ce ittifaki wasu abubuwan kuma za ka ga mafi yawan malamai sun ce an hana shi yi amma wasu kaɗan daga cikin malamai suna ganin a ba laifi ba ne malam ku dawo nan kun zauna cikin rana a wurin zama to mafi yawa jumhur na malamai suna ganin cewa ba zai yi ba to su ne zai yi bayani da waɗanda aka yi ijima'i da waɗanda kuma aka yi saɓani la ya hillu li ghairil mutawaddi ba shi halatta ga wanda ba shi da alwala shine almuhdith salatun ya ce zai yi sallah domin ai ba a sallah ba tsaliki ba alwala to waccan alwalar da ta gabata da bayaninta to wanda bai da ita haramun ne gare shi ya sallah wannan kuma sun ce ya shafi sallan farilla ya shafi sallan nafula haka ya shafi duk wani abu da ake ganin kama ana iya bashi sunan sallah kamar sujudu sahawi shi ma sallah ne kamar sujudu tilawa ita ba suka ce sallah ce salatul janaza ita ma ita ba sallah ce eh to amma abin da ya shafi sujudu tilawa ita sujudu sahwi ba saɓani tun da dama ta kamila ce ga sallah ba saɓani ba a yanta sai da alwala amma sujudu tilawa da salatul janaza wasu sun ce ai ba sai an yi alwala ba eh wai salatul janaza ai addu'a ce eh akwai as-sijil as-sijil as-sijil masi as-sijil masi shi ya ce sallar jana'iza addu'a ce da kabar bari saboda haka ba ta bukata sai an yi alwala tawa malamai suka yi mai raddi cewa ai nusus sun ba ta sunan sallah ko da addu'a ce ko? ko da mi kabbar bari ne tunda nasi ya ba ta sunan sallah tunda Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kaga sunan sallah sannan in ka koma cikin hadisai za ka gana ambatan lafazin sallah da suka ce saboda haka wannan fahimta taka ba karɓaɓɓiya ba ce to kenan da sujudu sawi da salatul janaza hukuncin su hukuncin sallah saboda haka ba a yin su sai da alwala amma sujudu tilawa shi akwai saɓani wasu na ganin inda kana da tsarki ba dole sai kana da alwala ba kana iya yin abuka kuma wannan shine yafi nabi wala tawafun haka shi ma ɗawafi ba a yin ɗawafi babu alwala shi ma wannan ijima'i ne ba a ɗawafi babu alwala yawwa saboda shi ma ɗawafin hukuncin shi hukuncin sallah bambancin shi da sallah kawai shi an halatta ka yi magana a cikinsa shi ne kawai bambancin shi da sallah a ba hukuncin shi hukuncin sallah ɗawafi ga ka'aba to ba a yin babu alwala wannan shine zance da malamai suka haɗu a kansa na uku wala masu nuskhatil ƙur'anil azim haka mai wanda yake da hadasi ba zai shafi nuskhatil ƙur'ani rubutun ƙur'ani ba al'azimi wanda yake mai girma kusan can da a ƙur'ani nuska-nuska ne takardu ne ake samu ko wasu abubuwa sai a rubuta sai a ɗaure eh to haka ƙur'ani yake daga baya aka samu ci gaba sai koma musafi haka da in ka zo za ka ga abu gudan tili haka kuma duk ƙur'ani to daga baya da aka samu ci gaba da waye-waye da kayan na'urorin zamani shi yasa kake ganin sa a cikin takardu ƙanana haka amma a da ba haka yake ba ba haka yake ba to wannan rubutun bakin nasa da ake rubutawa to wanda bai da alwala ba zai ainihin wato shafe shi ba wannan sun ce nushati min babi idafati sifati ila al-mawsuf ma'ana masul mushafil mansukhi ba zai shafi qur'ani mushafi wanda yake an rubuce shi ba to kuma wannan suka ce ya shafi ƙur'ani kamil ya shafi ƙur'ani ma wanda ba kamil ba kama aljizu ko alhizu duk hukuncin ɗaya ne cewa wanda bai da alwala ba zai shafi rubutunsa ba wala jildiha ko kuma fatat fatat da aka rubuta ƙur'anin gare ta ga takardun to har da fatar in kila can zamanin da ne da ana rubutu saman fata to ko fatan ma ba zai shafa ba ba wai ma rubutun ba shafar da aka fatar da aka rubuta qur'ani akan ta ba zai rubuta abin nan da ita ba ba zai shafe ta ba labi yadihi kuma shafin ba zai da hannunsa ba wala bi'udin ko ya sa ice yace to ai tunda ba hannuna nisa ba bari in yi amfani da ice to shi ma haramun ne wani hauyi ko makamancin ko makamancin ice ne eh kamar ya giya ko abin da ya kama da wannan illal juz'a minha to shine sai suka ce sai dai juz'i minha daga ita nuskha din almuta'allama fihi juz'in da ana koyon karatu ne a cikinsa ɗalibi ne bai da alwallah kuma koyon karatu yake eh kila yana jizo amma shi ne ya je makaranta an koya masa sai yana son ya ɗauka ya dinga muraja'a don ya ƙara riƙe karatun to kuma baya da alwallah to sai aka ce shi an masa uzuri saboda mi a ta'allu koyo idan aka ce a shi ma sai ya alwallah to kaga akwai mashakka kenan da ya fara wani uzuri ya ɗan gitto masa to kuma sai ya sake zuwa ya alwala shi ma in ya fara ya gito masa sai ya sake yin alwala to kaga alwala nawa zai yi tana da yawa ko to ita wannan jimla akwai saɓani a kanta wasu nuskokin za ka ga suna rubuta kamar yadda muka faɗa illal juz'a minha al-muta'allama sai za al-muta'allama ya zamo sifa ga al-juz'u ana illal juzu al-muta'allama sai zamo a ala wazni ismil maf'ul wato sai zamo sifa ga aljuzu wato sai juzu inda ana kokarin a iya karatu a gane abin da ake son a gane a cikinsa wasu nusakh na shi littafin al-akhbari kamar mafi yawa ma za ka ga waɗanda suka yi sharhi ga littafin su kuma za ka ga mafi yawansu nuska ɗinsu sun kawo ta da illal juz'a min ha lil muta'allimi lil muta'allimi ba al muta'allama ba sai dai juz'i na ita nuska ɗin kama a ce juz'u amma ko juz'u tabara lil muta'allimi ga ɗalibi mai koyo fihi a cikin juzayin a gani to mafi yawan nusa suna kawo suna kawo wannan to amma kowace za ka kuma tana iya ɗauka ya an ce illal juzu al-muta'allama minha al-muta'allama za ka ga yana ɗauka wasu illal juza ɗin ma da na kira suke kawo shi illa juz'an minha sai su ce lil muta'allimi wasu kuma su kawo shi da ma'arifa illal juz'a minha lil muta'allimi ko illal juz'a minha al muta'allama fihi shi fihi din yana koma ga al juz'u ita kuma minha hadin nan tana koma ga nuskhatul qur'an muna fahimta to wannan shine so kowace ma'ana amma su mafi yawan shirrahu a irin su almirdasi da makamantansu duk zaka ga wato lil muta'allimi sun kai dab din wato ita kalma din to kuma kowace aka fassara abin da ya ma'ana tana tana iya dauka illa in ka kalli siyaki sai ka ga waɗanda nuskha da ta zo da lil muta'allimi kamar tafi tafi dacewa kamar tafi tafi dacewa saboda nan ana bayani ne akan shi mai koyon karatun ba juz'in ake kokarin a yi bayanin halinsa ko yanayinsa ba to kaga idan aka ce almuta'allama sai zama yana komawa ne zuwa ga aljuzu idan aka ce lil muta'allimi to shi kuma yana komawa ne zuwa ga ɗalibi saboda ga al'ada waye yake rika juzu'i don karatu kaga dali malami bai da bukatar ya rike juzu'i don kila ba ya haddace kila ma ya haddace ƙur'ani eh to kaga shi bai da bukata da bi to amma aka ce illal juz'a minha al muta'allama kaga wannan sai ya nuni kenan ba ma sai iya ɗalibi ba kenan har malami kuma in ka kalli siyakin maganar shi malam ba haka yake nufi ba ina bayani ne a masu koyon karatu an musu uzuri saboda ta'allum to shi yasa nuskar lil muta'allimi ta fi ta fi abin nan kuma za mu ga can gaba zai sake maimaita ta da irin wannan siga ta lil muta'allimi din eh to wannan bambanci ne ya yasa ga taku nuska ai duk guda ta ba ai duk guda ce nuskar da nake gani ta kuwa abu wani bambam don nuskar kasuwa ce ai ko eh duk guda ce ai eh kusan a haka ya fi shahara ai alam ala wazni ismil maf'ul eh yawa daga ta'allama eh to mafi yawa bugun kasuwa ya ce bugun kasuwa shine mataba'at da suke buga kai don su ci abinci su ba ruwansu da ta hakiki ko ta hazibi wai sai an tabbatar da abu yadda yake a su ba ruwansu da wani su dai kawai su fitar su karbi kuɗi su abin nan to shi ake kira da bugun kasuwa tsohon irin wannan ba mu dogara gare shi to shi yasa ni ba rana da irin wa'annan nusak ɗin da za ka samu babu ta hakiki na ilimi a ciki to akwai masu karanta shi kuma bisa kuskure sai su mayar da shi ala wazin ismil fa'il illa juz'a min hal muta'allima sai su alamun kasara to wannan shi ma kuskure ne saboda nan ya koma malami ke ko ya koma almuta'allimi ya koma kai wancan ɗalibi mai koyon karatu to amma dai babu wannan nuska ɗin ta alawazu ne ismail fa'il cewa illal juz'a min hal muta'allima to sai zan ma'anan ma ba za ta fito ba sai a fassara kenan sai juzu'i daga cikin nuska ɗin ta ƙur'ani almuta'allima wanda yake koyon karatu bihi to kaga akwai kwan gaba kwan baya to kuskure ne sau da ita nuska ɗin wadda muka ambata biyu ce ko dai almuta'allama ala wazni ismil fa'il ya ismil maf'ul ko kuma lil muta'allimi ya zama akwai akwai lamun saboda shigar da lamun din to shi zai bayar da ishara cewa shi an halatta masa ne saboda saboda rura eh saboda in ka ce almuta'allima to sai ya zama kuma yana komawa ne zuwa ga aljuz'a duk da kuma za a iya masa tawili a ce illal juz'an min hal muta'allima sai a ce kenan illal juz'a min ha li talibil muta'allim ko kuma illal juz'a min ha kai tawilin ma ba zai yi ba eh saboda iskalin shine zuwan saman subi shi al muta'allima din to kaga kuma da abin da za a kaddara dole shi ma ya zama mansubi to kuma babu dalilin yi masa nasba to ko dai ka karanta shi illal juz'a min hal muta'allama ko kuma illal juz'a minha lil lil muta wanda lil muta'allimi din yafi wala masu lauhi alqur'ani haka ba a yadda ya shafi allon qur'ani al'azim mai girma ba can da zamanin magabata sai ka ga wani da allo gaba ɗayansa ya rubuce qur'ani ciki yana karatu can zamanin da ko ya rubuta rabin ƙur'ani masu sauka da ƙur'ani kenan ana manyan allunoni haka sai ka gan shi kamar bango na gini to shi ma ba a yadda a shafi allon ba ala gairil wudu'i ba tare da alwala ba kaga illa li muta'allimin fi to kaga shi ya nuna maka kenan can nuskar da ta ce lil muta'allimi ta fi dacewa da siyaki yawwa saboda nan da ya zo maganar allo kaga li muta'allimin ya kawo ko bai ce wala masu lauhil ƙur'anil azimi ala ghairil wudu'i sai ce illa limi illa muta'allamin bihi kaga bai faɗi haka ba bai ce illa muta'allamin sai muta'allamin ya koma zuwa ga lauhu ko illal muta'allami bihi bil ma'arifa kaga bai ambaci wannan ba sai zamo ya koma zuwa ga Allahu da aka yi idafarsa zuwa ga alkur'ani to shi nuni cewa kenan ko nan da yake magana akan nusha ta alkur'ani ko juzu'i daga cikinta to kenan shi ma yana magana ne lil muta'allimi tunda nan ya ce illa lil muta'allimi kuma babu wata nuskar da ta zo da sabanin haka anan da bugun kasuwa da bugun ta hakiki duka babu kowannensu ta kawo illali muta'allimin ala wazani ismil fa'il sai dai ga ɗalibi mai koyo karatu fihi fihi ɗin na yana kuma zuwa ga lauhu a cikin allon wato yana ƙoƙarin ya koyi abin da ya rubuta a cikin allonsa au mu'allimin ko kuma malami yusahihuhu da yake gyara allon shi kuma hudin shi ma yana koma zuwa ga lauhu bayan kila an yi rubutun sai ya ga an samu kuskure to kaga yana buƙatar ya ɗauki allon nan ya yi don ya yi gyara to taɓa shi da zai don ya gyara shi malamin to ba haramun ba ne tunda can da ɗalibai in sun kai rubutu da alluna haka to sukan ɗauko allunan sai su kawo ma malamai sai su duba inda aka samu kuskure inda aka rubuta harafi ba daidai ba a gyara inda aka yi wasali ba daidai ba shi ma a gyara inda aka yi naqat din ba daidai ba shi ma a gyara to sai kaga malamai na wannan ta'adili to shi ma malamin an masa rangwani wasu biyu fi masil qur'ani haka nan karamin yaro dangane da shafan qur'ani kal kabiri to fa hukuncin shi kamar hukuncin babba ne babu wani bambanci eh? amma wal ismu ala munawilihi sai dai zunubi yana bisa ga wanda munawilihi yabba shi karamin yaron hudin yana koma zuwa ga asabi kuma in ka gada maka ce hudin ya koma zuwa ga alkur'an yana ga wanda ya bashi ƙur'ani yana zunubi yana ga wanda ya ba yaron ƙur'ani shi za a ba mi shi ba a za ba zunubi eh shi ne lahu munawilihi lahu wanda ya bashi wa man salla bi ghairi wudu'in amidan to amma shi a ramin yaron shi ma an ce in koyo yake yi shi ma ba laifi bane ba laifi bane Uh, musamman koda ko ƙur'anin cikakke ne don baya da alwala ya ɗauka sai dai kawai malamai na wasu na ganin makaruhi ne wasu ma na ganin ma ba makaruhi ba ne da shi ƙaramin yaro ya ga ba mukallaf ba ne ko ya arwalla to arwallar da ba ba a izina da ita tunda ba mukallafi ba ne to idan ya zan kuma yana da buƙatar ya ɗau ƙur'ani to ba a cewa kuma sai ya arwallah kila ɗalibi ne mai ƙoƙari ƙoƙarinsa ya kai shi ga har ya yi nisa ma cikin ƙur'anin ba laifi don ya ɗauka amma an fi da so kuma ya yi alwalat saboda girmamawa sai a umarce shi a ce to ya yi alwala duk da kana yaro to ka yi alwala saboda ya ladabtu da wannan sifa ɗin aga zuwa zuwa in ya girma ya riga ya saba eh wa man salla bi ghairi wudu'in wanda ya salla ba tare da arwalla ba amidan bisa ganganci fa huwa kafirun to wannan kafiri ne wal iyazu billahi muna neman tsari tsarin Allah Eh, to ita wannan magana da shi malam mai al'akhdari ya yi cewa idan mutum ya yi sallah ba da alwallah ba da gangan akwai saɓani a kanta jimhuru na malamai sun tafi kan cewa don mutum ya yi sallah ba da alwallah ba ko da gangan ne ba a cewa ya kafurta matuƙar ba yana ji a ransa cewa alwallar ba dole ba ce to kaga wannan inkari ne na abin da Allah ya wajabta ko kuma yana ji a ransa cewa halatta ne ma a yi sallah ko babu alwala kamar yadda a Najeriya an yi zama wannan lokaci sai ka ga wai kana da zaɓi ko kai alwala ko kai taimama an yi zama wannan lokaci Najeriya a masallacin juma'a sai ka ga limami zai hau mimbari sai ka ga ya yi taimama in yi taimama sai ya hau mimbari ya ba ku hudu ba ya ba ku juma'a duk an yi wannan zamanin su mala abubakar gumi to yana cikin waɗanda da a wasu ta yi tasiri wajen kawar da wannan abu matsala ne ma ka fito ka ce ba a sallah sai da alwala matsala ne shi mala abubakar gumi ya fuskanci kalubale sosai aka ita wannan matsala to amma da ire-iren waɗannan littattafan allah ya taimake shi sai aka kawar da wannan tunanin kuma malamai ne to ka gani cewa to ai ga abin da shi karan kansa al'akhdari ya faɗa to su kuma suna girmama fikihu da an ce mai risala ya ce ko mai askari ko mai ahadari to shi kenan wannan su a wurinsu ya fi ka ce Allah ya ce ya fi ka ce manzon Allah ya ce saboda wasu sun ce wai ba su kai su fahimci abin da Allah ya ce ba amma suna iya fahimtar maganganun malamai eh to mafi yawan malamai akan haka suka tafi so haka sai in mutum ya halatta yin sallah din ba da alwala ba to nan ne za a ce ya kafurta amma in yayi sallah ba da alwala ba kuma yana jin cewa akan kuskure yayi ko da gangan yayi to suna cewa fasiki ne wannan jumhuru na malamai akan haka suka tafi shi yasa da yawa daga cikin shurahu in suka zo wasu malamai muhaƙiƙai sai su yi tawilin magana shi malam zuwa ga cewa abin da yake nufi kenan cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan to yana nufin mustahillan li zalika alhali yana jin cewa hakan din halacci ne akwai waɗanda suka yi mai tawili kama kuma za mu ga har a cikin malikiya akwai masu fahimtar cewa in kai sallah ba da alwala ba ka kafurta ko manya ne kamar ibnu habibin aga manya ne turaku ne a kan mazhaba ta malikiya shi a fahimtar kaɗan in dai da gangan ka yi sallah ba da alwallah ba to ka yi ridda to kaga wannan fahimta kenan ita ce shi al'ahadariyu ya tafi a kanta to amma dai fahimta tana da rauni tana da rauni ko da hakan ɗin shi mala ya tafi to ba fahimta ce mai ƙarfi ba yau abin da ya fi zama daidai wanda ya yi alwalla wanda ya salla ba da alwalla ba kuma yana ganin hakan halatta ne to ya kafarta in bai halatta ba to fasiki ne dan bid'a wasu ma na jingina ma al'imamu ahmad waccan fahimta ne na zahirin magana cewa ya kafurta ko da bai halatta ba faslun mujibatul wusuli wannan fasili zai bayani akan abubuwan da ke wajabta wanka na ibada in ɗaya daga cikinsu ya faru to wajibi ne a yi wanka sai ce yajibul gusulu yana wajaba a yi wanka min salasati ashiya'a an gane idan an samu faruwa ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da farko aljanabatu samuwar janaba aljanabati samuwar janaba sai zamo badali ga shiya ko salasati ashiya wal haidi da haida wan nifasi da nifasi kuma kana iya karanta aljanabatu wal haidu wan nifasu sai zamo labari ga mubtada abin kaddarawa ma'ana min salasti ashiya hiyal janabatu wal haidu wan nifasu in kaga dama in kuma kaga dama aljanabata wal haida wan nifasa shi kuma sai zama maf'ulun bihi fi'ilinsa da fa'ilinsa muƙaddari ne ma'ana min salasti ashiya a a'ani aljanabata wal haida wan nifasa duk wanda ka karanta yayi yana da wajahi al irabi to ko samuwar janaba ko haila ko jinin haihuwa fal janabatu ita janaba kismani kashi biyu ce ahaduhuma ɗaya daga cikin su khurujul maniyi fitowar maniyi bilazzatin tare da jin daɗi ma'utadatin amma jin daɗi wanda yake an saba da shi an al'adantu da shi fi naumi a cikin bacci au ya kazatin ko a falke bi jima'in da saduwa au gairihi ko wani saduwa to anan cewa bi lazzatin kaga ya fitar da fitowar mani ba da lazza ba amma wanda kunama ta cije shi sai mani ya fito masa eh wannan babu wanka a kansa don shi kwata-kwata babu zaton sha'awa ta tare shi wahala ta ko ba gaba zafin cizon kunama ne hakan yana faruwa sannan cewa ma'utadatin ya fitar da lazza ghairu ma'utada akwai jin daɗi amma za ka gaba na al'ada ba ne kama wanda ya watsa mu jiki ne ruwan zafi sai fitar da mani shi ma ana samun haka to wannan ba jin daɗi ne na al'ada ba saboda haka malamai suka ce ko da mani ya fito to ba za a ce sai ya yi wanka ba saboda wannan daɗin ba na al'ada ba ne waka watsa masa ruwa ko na sanyi ɗin ko na abin nan an gane? ba a cewa sai ya yi wanka to wannan kenan sai ce fi naumin kuma maniyin ya fito ne a halin bacci au ya ƙaza ko a halin falke bi jima'in da saduwa ne au gairihi ko wani saduwa kamar yayi wasa da al'auransa da hannunsa ko wani abu hammani ya fita to shi ma dai sai yayi wanka kuma cewa bi jima'in malamai sun ce ba dole sai mace ba ko da dabba ce sun ce walau dabba walau bahima ko da dabba ce ya sadu da ita sai yayi wanka sannan saduwa ba dole sai mace ta mutum ba ko da namiji ne ya luwaɗi da shi shi ma dai sai ya yi wanka wasani na biyu wanda ke wajabta wanka magibul hashafati ɓoyewar a kan zakari na al'auran namiji filfarji a cikin gaban mace idan iya wannan kan daidai inda ake wa kaciya ya shiga cikin farjin mace to ya riga ya wajabta masa wanka ko da bai yi inzali ba ko da bai fitar da mani ba wanka ya yi mi ya waje ba gare shi saboda akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai idza jalasa baina shu'abi hal arba summa jahadaha faqad wajaba al ghusl akwai hadisin izal taqal khitanani wajaba al ghusl to akwai ƙarin wa illam yunzil ko da bai inzali ba a waccan ruwaya din إذا جلس بين شعبها الأربع sai ce wa marra'a fi manamihi wanda ya gani ta fuskar mafalki a cikin baccinsa ka annahu jami'u kamar yana saduwa da mace a cikin mafalki aka suranta masa haka to sai ya falka daga baccin amma walam ya kharuj minhu maniyun sai zan mani bai fito masa ba to fala shi alaihi babu komai a kansa tun da dama illar hukuncin shine fitowar mani to tun da bai fito ba shikenan mujarradin sha'awa ita karankanta ba ta wajibta wanka to haka ma ba sai ma ta hanyar mafarki ba ko da ma ya kazatan ne sai ke suranta ma zuciyarsa ɗin kamar gashi yana saduwa da mace a falke to ko da ya ji sha'awa in dai ba mani ya fito ba to wanka bai waje ba gare shi ba wa man wajada fi thawbihi maniyan ya bisan wanda ya samu busasshen mani a cikin suturarsa haka kawai yana zaune sai ga rigarsa ko wandonsa sai ga mani kuma har ya bushe amma laye da rimata a sabahu bai san lokacin da mani ya same shi ba shi bai san ya yi wani mafalki ba ballantana ya tuna cewa to kila a mafalki ne eh to kaga dai tabbas na hana dan bai yiwa ya ce wani yallaka mai shi ko ba gaba to shi yasa sai shari'a ta ce igita sala sai ya je ya yi wanka ko da bai tuna cewa ya yi mi ya yi mafalki ba ko kuma ya yi wasa da gabansa ko bai tuna haka ba ganin wannan busasshen mani a suturarsa to ya wajabta masa dole ya je wankan janaba to sallah ba ya ce wa adama sallah duk sallar da ya sai ya sake ta min akhiri naumatin daga ƙarshen bacci na maha da ya yi baccin fihe a cikin wannan sutura ɗin saboda haka duk sallolin da ya yi daga ƙarshen wannan baccin to sai ya rama su misali kamar a ce kila yau muna asabar jiya jima'a ya yi wanka ya sa kayansa ya tafi jima'a ya yi sallar jima'a ya dawo gida ya yi sallar la'asar bayan ya yi sallar la'asar sai ya kwanta ya bacci kila sai tashi wuraren magarib ya tashi wuraren magariba da kayan da ya bacci da su kuma ya magariba ya yi sallar isha'i ya kwana gari ya waye ya tashi zai yi sallar asuba zai yi sallar asuba sai ya gama ni a rigansa kuma ya bushe kuma ya tuna ya tuna shin anya ko na ya mafalki eh a baccin da ni a daren nan na ya tuna bai ba to je na ya bacci bayan la'asar kuma ya tuna bai mafalki ba bai san kuma ya yi wani wasa da gaban sa ballantana a ce maniyin ya fita to yanzu ba magana sallah su ba gare shi sai ya je ya yi wanka in ya je ya yi wanka sai ya rama magariba ta jiya ya rama isha'i sannan sai ya asuba saboda magariba ɗin ita ce baccinsa na ita ce ƙarshen baccinsa ma'ana daga tashi daga baccin nasa to ita ce sallar farko da to ita zai fara rama a zuwa sallar da yake tunkara a wannan lokaci saboda in ya ce a'a ba zan yi magariba ba ba zan yi isha'i ba kila a cikin baccin nan ne to ai ba lalle ba ne tun da gashi ma ya riga ya bushe yana yiwa baccin ma kila ya ma kwana abin nan ya kwana biyu an gane to shi yasa sai aka ce ya koma gare shi da inda kila sallah asuba ce to ana tunanin zai gan shi a ɗanyensa amma tun da ya riga ya bushe to alamu na nuna kaga ba na daren nan na ba tsohon maniyi ne in ma kuma kila a kaddara rigar ta yi kwanaki a jikinsa to babu laifi sai ya tuna baccin da ya fara yi lokacin da ya sata bayan ya sa rigar to wane bacci ne ya fara yi an gane to daga wannan baccin in ya tashi daga wannan sallah din zai fara ramawa har zuwa sallar da yake fuskanta ko da ko ya kwana biyu ko ya kwana uku musamman can zamanin da za ka ga mutum ya yi sati da riga guda saboda babu sutura ba kowa ne ya mallake riga biyu uku hudu ba wani guda gare wani biyu gare in ka ji an ce mutum na da riga biyar to irin manyan mutane ne kila sarakuna haka ko manyan malamai haka amma in ba su mafi yawan mutane za ka ga riga guda zane haka to shi yasa wai babu yalwar da za a ce wai wai suturar bacci daban wai suturar da za a sa a hita jama'a daban a'a rigar da kasa ka je masallaci da ita to ita za ka yi bacci da ita saboda in ka cire ta baka da kayan bacci baka da baka da kayan bacci wasu kuma malamai suka ce a in ya zama riga kila ba shi kaɗai ya sa ta ba kila akwai aboki ne shi ma ya sa rigar sai ya tambaye shi ya ce shi ma bai mafulki ba to duk wajibi ne sai sun yi wanka kuma su rama sallolin da suka yi in dai kowannensu ya sa rigar a wannan lokaci yila ya sa ta da safe shi kuma ya zo da yamma ko da rana shi kuma sai ya sa in kuma a mata da miji ne suna da aure kenan ko? to aka ce shi wanka ya waje ba gare shi banda ita saboda mata ba su cika yawan mafalki ba musamman mace in tana da aure an fi samun mafalki ga rabi to shi yasa aka ce shi wanka ya waje ba gare shi ko da ko ita ta sa riga kuma shi rama salloli ya waje ba kansa eh mana ƙarina na nuna wannan maniyin nasa ne ba nata ba ne to Allah ya samu gani dan za mu kwana insha Allah sai wani sati sai mu tashi fara'idul gusli tunda mun je mujibatul gusli tunda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh